الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar asabar 23 ga watan sha'aban shekara ta 1435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 21 ga watan 6 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabir kafin darasi na yau ba laifi 'yan tambayoyi suka iya gabata na'am wai bambancin tabzi wanda ake ja mai kama da tsakiya da kuma na zamani wanda ake dannawa duk tafiya su daya ba su da wani bambanci an gane ko iya abin da yake sunna karantarwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam idan za ka yi tasbihi ka kilga da wato shine kan yatsotsinka waɗannan wanda ake kiransu al'anamin kan yatsotsi waɗanda suke na dama hannun dama idan aka ce al'anamin jam'i ne na almula idan aka ce almula wato ita ce wannan gaba kenan kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa idza khalaw abdu alaikum al'anamil min al-ghayr wanda idan mutum kushi ya kama shi ya fusata idan aka ce ya ciza yatsa kan yatsar haka yake kama wannan sune ake kiran su al'anamil domin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ga matan muminai manzon Allah yake cewa ku lazimci tasbihi manzan Allah sai ya ce wa a ƙadina bil anamil manzan Allah ya ce ku kilga shi wato da kan yatsotsunku sai ya ce fa inna kunna mas'ulatun wa mustandaqat domin gaɓaɓuwanku manzan Allah ya ce za a tambaye su a ranar kiyama game da abin da kuka aikata da su kuma za su yi furci su yi magana su ba da shaida wannan hadisi hadisi ne sahihi wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama umarni ne yake in za a yi tasbihi a kilga shi da kan yatsotsi sannan kuma hadisi ya tabbata maza Allah sallallahu alaihi wasallama idan yana tasbihi yana kilga shi da kan yatsotsin shi wannan kuma na hannun dama don haka ka yi da dama ka yi da hagun wannan shi ma wannan bid'a ne abinda ake bukata da hannun dama kadai ake bukatar mutum ya kilga kilgawa da hannun dama kan yatsotsi haka ne mutum zai ringa yi misali wannan kenan idan ka karkato yatsa kenan kan yatsar sai ya zamanto yana taba cikin tafin hannunka sabanin da su da yawa kasancewar da nan ake kirga haka shi kuma abin da yake kamar yadda malamai suka siffanta haka yake cikin sharhin littafin nan wanda ake kiran shi sai wannan hisnul muslim yanda malamai suka yi bayani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qadna bil anamil ma'ana ku kilga da kan yatsotsi shine suka siffanta cewa haka ne mutum zai ringa yi kenan ya ringa karkato kan yatsar yana taɓa nan haka mutum zai lissafa to don haka wannan shine iya abin da yake sunna so da yawa mutum sai ya ringa ba da hujjar yaya za a yi mutum ya lissafa mutum ai bacewa yake a wajen lissafi daman sai in baka saba ba alamai suka ce kilga abin da yake tasbihi bai wuce dari ba ga duk mutumin da ya saba babu wani abu wanda yake mai wahala a kan shi don haka abin da ya wuce kwa kamar misali dari kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama karshen adadin da ya bada a cikin dukkan azkarikin shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba bada sama da dari la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada adadin ta mutum yayi dari da safe yayi dari da mareci wannan shine karshen adadi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada hakanan a cikin hadisin da yake cewa ya ayyuhan nasu tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu ilayhi fil yawmi mi'ata marra manzon Allah yace ya ku jama'a wato ku koma zuwa ga ubangijinku da tuba ku roƙe shi gafara manzon Allah yace domin ni ma ina tuba ga ubangijina ina roƙon shi gafara addini so dari an gane ko tare da cewa malamai suka ce wannan ba yana nuna cewa idan ka yi istighfari dari sai ka dakata wannan a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne tare da cewa Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa da abin da ya jinkiri to amma addini na Allah yana tuba zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala ya roki gafara so da kenan mu muka fi dacewa da mu yawaita domin zunubanmu sun wuce a lissafa amma duk adadin da ya bada bakin adadi dari ne duk abin da ya wuce dari ba wanda ya sanya ka ka lissafa ba wanda ya sanya ka ka lissafa ka yi iya iyawarka in za ka iya yin dubu dari ba wanda ya hana ka an gane ko amma duk abin da yake na tasbihi idan mutum zai yi yayi da hannunsa na dama wannan shine sunna sunna ce kauliya kuma sunna ce fi'iliya za Allah sallallahu alaihi wa sallama bai ja tarzi kuma bai yi umarnin ajaba daidai da hadisi daya babu shi har manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai suka gama rayuwarsu basu san ba ma abin da ake ce masa tarzi don haka wannan hadisi da yake cewa wai wannan wanda wani hadisi wanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya kawo shi a cikin littafinsa silsilatul ahadith da'ifa wal mawdu'a wai shine inda yake cewa ni'mal muzakkira al wana al musabbiha wai madalla da mai tunatarwa shine tafzi wannan kwata kwata abinda malamai suka tabbatar da wannan hadisi hadisi ne wanda yake mawdu ma'ana kirkira shi aka yi aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma duk hadisan da suka zo game da tafzi babu daya wanda ya inganta daga hadisan ƙarya sai hadisai waɗanda suke baifai na'am to wannan matsala tuntuni bayani ya gabata ana addu'a bayan sallah amma addu'ar da ake ita ce du'a'ul ibada wanda wasu addu'o'i ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi in ya salamce daga sallah wanda wannan addu'o'i kowa an sunanta masa yi wannan addu'a wanda in ya salamce yana cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah su uku Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illa Allah wa la na'budu illa iyyah lahu an-ni'ma wa lahu al-fadl wa lahu as-sana'u al-hasan لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد yana karanta ayatul kursi ya karanta kul huwallahu yayi tasbihi subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 nadarin ya cike da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir hakanan addu'ar da ya karantar da mu'az na cewa Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik gaba ɗayan waɗannan addu'o'i ana kiran su du'aul ibada don haka wannan ita ce addu'ar da aka sunanta mana bayan salamcewa daga sallah ta farilla amma du'a'ul mas'ala ta ya Allah ba ni kaza ya Allah kare ni kaza mahallinta wanda ya dace da ita shine kafin ka salamce lokacin da kake cikin sallah lokacin da goshinka yake ƙasa a cikin ruku a cikin sujada to wannan mahalli shine ake buƙatar duk wasu buƙatunka zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala bukatu waɗanda suke na duniya ko na lahira ka roki ubangijinka kuma da duk yaran da ka iya ba sai da larabci ba haka nan wato ƙarshen tahiya kenan zama na ƙarshe kenan idan ka yi tahiya ka yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka nemi tsari game da waɗannan abubuwa guda hudu zuwa biyar sannan sai ka biyo baya da addu'o'in ka duk abin da kake da bukata wajen Allah subhanahu wata'ala na bukatun duniya ko na lahira waɗannan addu'o'i su ne ake kiran su du'a'ul ibada wannan sunna ce ga kowa ya yi ta bayan sallah ta farilla amma jam'in addu'a bayan sallah ayi kaza ayi kaza wannan matsayin sa bid'a ne kari ne a cikin addini darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala muna da cikin kitabul jana'iz mun tsaya ƙarshen wato babi na 62 baban da ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na karhancin ziyarar kabari ga mata wanda a ƙarƙashin baban malam ya zo da hadisin abu huraira Allah ya ƙara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yake cewa la'ana Allah zawwarati qubur Allah ko kuma cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci zawwarati qubur mata masu yawan ziyarar makabarta kamar yadda bayani ya gabata lafazin zawarat jam'i ne na mu'annas as-salim wanda mufradinsa shine zawaratun zawara wannan lafazi ne mu'annas kuma siga ce mubalaga idan ka ce za'ira ismu fa'il kenan mace mai ziyarar kabari idan ka ce zawara mace kenan mai yawan ziyara to don haka wannan hadisi hadisi ne sahihi iya abinda hadisin yake karantarwa kamar yadda bayani ya gabata yawaita ziyarar makabarta ga mata haramun ne an gane ko amma jefi-jefi to ana buƙatar mace ta ziyarci makabarta kamar yadda ake buƙatar maza wato su ziyarta kamar yadda bayani ya gabata yadda aka shar'anta ma maza ziyarar makabarta haka su ma mata an shar'anta musu bambanci tsakanin maza da mata shine wajen yawaita ba namiji ana buƙatar ya yawaita amma mace haramun domin maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana irin fa'idodin da ake samu game da ziyarar makabarta farko dai mutum zai tuna makomarsa lahira duk wanda ke tuna makomarsa lahira zai yi ƙoƙarin wato kusantar duk wani aiki wanda zai iya zame masa guziri a makomarsa lahira kuma zai iya nisantar duk wani abu wanda zai janyo masa matsala a makomarsa lahira saboda shi tunanin lahira shine yake sanya mutum ya zage damtse a cikin ayyuka na ibada na yi ya dukufa game da aikatawa na nisanta ya nisance shi sannan ziyarar makabarta abu na biyu tana sanya idanu su zubar da hawaye wanda shi ko ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk idaniyar da hawaye ya diga saboda tsoron Allah to haramun ne wuta ta shafi wannan idaniya a ranar kiyama abu na uku manzon Allah ya nuna mana ziyarar makabarta wato tana lausasa zuciya domin duk mutumin da ke jin wani nau'i na ke ƙasa a cikin zuciyarsa imaninsa ya sauka to ziyarar makabarta tana ɗaya daga cikin abin da ke lausasa zuciya gaba ɗayan waɗannan abubuwa uku yadda ake buƙatar namiji ya yi ƙoƙari ya fa'idance su kazalika ita mamaci don haka wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da magabatan ƙwarai suka tabbatar da cewa yanda aka shar'anta ma maza ziyarar makabarta su ma mata an shar'anta musu duk wanda ya bambanta dole ya zo da dalilin da ya bambanta alhali babu don haka hadisin da suke kafa hujja da shi na cewa mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la'anallahu za'iratil kubur Allah ya tsine ma mata masu ziyarar makabarta wannan hadisi bai inganta ba domin a cikin sanadinsa akwai marwaici shine abu salih wanda maula ne na ummu hani wanda matsayinsa wato da'ifi ne don haka wannan hadisi bai inganta ba don haka malaman hanabila su ne suke ganin cewa baya halatta mace ta ziyarci makabarta har ma suna kirga shi a cikin manya-manyan laifuka domin wannan hadisi to amma hadisin bai inganta ba bal ma hadisan da suka inganta kusan hadisi hudu waɗanda suke tabbatar da mace tana iya ziyarar makabarta wanda akwai hadisi da ke cikin sahihu muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin dare da ya je ya ziyarci makabarta ta bakiya da ya dawo Aisha sai take cewa ya Rasulullahi in zan ziyarci makabarta yaya zan faɗa manzon Allah ya ce ga addu'ar da zaki inda baya halatta mace ta ziyarci makabarta da manzon Allah ya ce banda ku mata ziyarar makabarta ta keɓanta da maza domin ƙa'ida la yajuzu ta akhirul bayani an waqatil haja sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda hadisi yake cikin sahihul bukhari ya wuce da wata mata tana rusa kuka a gindin wani kabari manzon Allah ya ce mata ki ji tsoron Allah ki dau hakuri sai take ce masa ka kiyaye ni bayan wucewarsa aka fada mata cewa kin san wa kike fada ma irin wannan bakar magana ta ce a aka ce to ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ta bi bayansa ta iske shi gida ta ce ya rasulallahi ban san da kai ne ba maza Allah ya ce mata inna masabru inda sadmatil ula haƙuri wanda ake samun sakamakon lada a kansa a gobe kiyama shine haƙurin da mutum ya jimre a wurin karo na farko na musiba to wannan hadisi na cikin sahihul bukhari inda ziyarar makabarta haramun ne ga mace to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taka mata mulki haka kuma hadisin wato abdullahi ibn abi mulaika wanda ya hadu da aisha allah ya kara mata yadda ta dawo daga ziyarar kabarin dan uwanta abdurrahman ibn abi bakar sai ce aisha daga ina kike sai ta ce daga ziyarar kabarin dan uwana nake sai ce shin ba a yi hani ba game da ziyarar makabarta aisha ta ce eh da an yi hani amma daga baya an yi rangwame kaga wannan bayan wucewar manzon allah sallallahu alaihi wasallama ne don haka dalilai sun tabbata ziyarar makabarta abu ce wadda aka sunanta ga mace iya abin da yake ga mace wato iya abin da yake haramun ga mace wato shine yawaitawa don haka irin su al-imamul wannan ibn hajar Allah ya ji kansa irin su al-imamul qurtubi da sauran magabata manya-manyan malamai gaba daya irin su al-imamul shaukani da sauransu duka sun tafi akan cewa mace tana iya ziyarar makabarta kamar yadda namiji yake iya yi haka aka sunanta yau za mu tashi babi na 63 ala abu isa muhammad guni isa a tirmidhi rahimahullah babu ma ja'a fi dafni bil قال حدثنا أبو كريب ومحمد بن عمرو السواق أنهما قال حدثنا يحيى بن اليمان عن المنهال بن خليفة عن الحجاج بن أرطاه عن أطاه هو بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبر الليلة فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال رحمك الله إن كنت لأواها تلاعا للقرآن وكبر عليه أربعة قال وفي الباب عن جابر ويزيد بن ثابت وهو أخو زيد بن ثابت أكبر منه قال أبو عيسى هذا حديث قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقالوا يدخل الميت القبر من قبل القبلة وقال بعضهم يصل صلى ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بال- بالليل wato al'imamu turmizi Allah ya ji kansa ke faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na halaccin binne mamaci a cikin dare. alba'u a nan bi ma'ana fi azzarfiya ai fil laili ma ja'a fi dafni fil laili wato babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na halaccin binne mamaci a cikin dare su ƙa'ida dangane da huruful jar junansu yana maye ma juna kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da lafazin alba'u bi ma'ana fi kamar yadda yake cewa wa inna kumla tamuruna alaihim musbihin wa billayin wa billayi a shahid da ya ce wa billayi ai wa fillaili wa fillaili to shine ya ce ma a fi dafni billaili shine malam sai ya shigo da hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ke cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam dakhala qabran laylan wato manzon allah ya shiga cikin ramin kabari a cikin dare lokacin da wato suka zo jana'izar wani daga cikin sahabbai manzon allah sallallahu alaihi wasallama da kansa wato ya shiga cikin kabarin kenan anan me muke so mu gane idan an halarci jana'iza kada ka ce a mu manya ne bari mu koma gefe mu zauna idan an gama sai a taho mu yi addu'a anan shugaban halatta ne gaba daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin ramin kabarin domin ya karɓo mamacin ya sanya shi cikin kushewa shine yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala dakhala qabran laila yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ya shiga cikin kabari a cikin dare fa usrija lahu sirajun wato sai aka kunna masa fitila an gane ko domin a haskaka masa ya ga yanda ya dace a shigar da wannan mamaci kamar yadda bayani ya gabata sanya fitulu a makabarta haramun ne yana ɗaya daga cikin manya-manyan laifuka domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi la'anta da tsinuwa akan duk jama'ar da suke sanya fitila a makabarta duk ci gaban da aka yi na lantarki haramun ne a kawo fitulu a sanya su cikin makabarta to amma idan an buƙaci jana'iza a cikin dare to ba laifi akan iya shiga makabarta da fitila domin a haska a ga yadda za a sa wannan mamaci cikin kabarinsa an gane ko kenan ba laifi a cikin makabarta ana iya yin installation a ajiye kenan ampul da doguwar waya wanda za a iya janyowa in an buƙaci yin jana'iza a cikin dare a haska a yi jana'iza in an gama a kashe wannan fitila. amma kasancewar a kunna fitila ta ringa ci a makabarta wannan haramun ne don haka za ka samu waɗanda suka karkace suka karkace ma tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kabarin shehunansu da waliyansu za ka gani mutum ya keɓance dukiya mai yawa ya yi wakafinta a matsayin cewa kuɗaɗen da ake samu ta hanyar wannan dukiya a ci gaba da sayan mai ana zuba ma a ci balbalkin kabarin shehuwa na ko waliwa ne ba dare ba rana fitilan nan ba ta mutu ran da aka ce wannan fitila ta limsa to kai can shi haka suke ba ma fitila ba ac ake sanyawa a cikin kabarin ba a kashe shi ba dare ba rana da kowane lokaci yake don haka sanya fitilu a makabarta haka kawai a ringa kunna su wannan haramun ne amma in an bukata domin yin jana'iza a cikin dare to wannan ya halatta shine sai ce fa usrija lahu sirajun wato aka kunna masa fitila an gane ko siraji shine bi ma'ana almisba fitila kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa waje adana shamsa siraja ubangiji ta'ala ya ce rana mu ne muka maida muku ta zamanto fitila ta haskaka muku duniya domin ku kai kawo domin neman abinci shi ne sai yake cewa haka ne waje alinan shamsa sirajahu sai ya ce fa aka zahu min kibalil kibla wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya karbi wannan mamaci ta bangaren alkibla yaya ya karbe shi ta bangaren alkibla kamar yadda malamai suka ce kenan gawar aka zo aka daidaita ta kenan a bangaren alkibla kenan kawahuwa suna karshen kenan kabari daidai inda kawahuwa suke sannan kuma kai wato yana bangaren kenan shine damar kabari kenan can wannan daga kenan kamar misali haka kenan sai aka miko shi sai aka shigar da shi shine yace fa akhadahu min qibalil qibla wa qala sai manzon Allah yace rahimakallah Allah ya ji kanka wannan addu'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mamace rahimakallah yace Allah ya ji kanka amma kar ka fahimci anan cewa an sunnanta mana duk wanda aka karbe shi za a shigar da shi kabari a ce masa rahimakalla a'a bayani ya gabata addu'a ta shigar da mamaci cikin kabari maza Allah sallallahu alaihi wasallama tuntuni ya karantar da mu shine ka ce bismillahi wa ala millati rasulillah ko ka ce bismillahi wa ala sunnati rasulillah ko ka ƙara kamar yadda yake cikin wata riwaya bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillah wannan ita ce addu'ar da aka sunnanta ga dukkan mutumin da zai karɓi mamaci ya shigar da shi cikin kabari kenan nan da ya ce rahimakallah wannan kasancewar addu'a ce shi mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ta musamman yama wannan mamaci da ya ce rahimakallah Allah ya ji kanka sai ya ce in kunta la'awwahan in anan kenan in na ce mukhaffafa in ma ka kaddara ka ce innaka kunta la'awwahan ko kuma ka ɗauke ta bi ma'ana kad littahaqi ai kad kunta la'awwahan shine yace in in kunta ai innaka kunta lalle wato ka kasance kai wannan mamaci manzo Allah ya ce la'awahan wato mutum ne wanda yake mai yawan nishi saboda tsoron Allah an gane ko domin lafazin awwa sigatul mubalaga ne idan ka ce ahin kenan mutumin da yake da yawan nishi saboda tsoron Allah kamar yadda shi nishin yadda yake a larabci shine ah ah ah kenan alhamza da ha'un wanda a hausa ma menishiya yake fada a a to haka yake a larabci sai ya ce in kunta la'awwahan kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce inna ibrahima la halimun awwahun munib ko kuma inna ibrahima la awwahun halim inna ibrahima la halimun awwahun mubin wannan munib shine sai ya ce in kunta la'awahan manzan Allah ya ce lalle wato ka zamantu mai yawan nishi saboda tsoron Allah ko kuma awwa ya zamantu mai yawan kuka kenan lalle ka zamantu mutum ne mai yawan kuka saboda tsoron Allah talla allil qur'an kuma ka zamantu mai matukar wato karanta alqur'ani an gane ko lafazin talla talla an sigatul mubalaga ne in kace ta ne ismu fa'il kenan mai karanta alkur'ani talla'an mai yawan karanta alkur'ani wannan yabo ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma wannan bawa cewa ka zamanto mai yawan nishi saboda tsoron Allah kuma ka zamanto mai yawan karanta alkur'ani wa kabbara alaihi arba'a manzon Allah ya masa kabbara hudu yace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai dai wannan hadisi bai inganta ba an gane ko amma tare da cewa wannan gaba ta farko wannan ya inganta na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin kabari a dare a wani dare aka me aka kunna masa fitila manzo Allah ya karbi mamaci kamar yadda yake cikin sunan ibn majah Sheikh Nasir Albani ya kyautata danganan hadisin a cikin littafin sa Ahkamul Janaiz amma kasancewarsa har zawa wannan karshe bai inganta ba to shine wannan kenan yana nuna mana wato shine halaccin binne mamaci a cikin dare kamar yadda ƙarin bayani zai zo shine anan malam sai yake cewa wafil babi wato a wannan babi an jabir akwai hadisi daga jabir wato ibnu abdullahi al-ansari wanda hadisin zai hadisin jabir zai iya zama a karkashin baban kamar yadda yake cikin sunani abi daud wanda abu daud da ya rawaito hadisin ya ja bakinsa ya kyale wanda shi kuma daga cikin istilahinsa duk hadisin da ya ja bakinsa ya kyale to wannan hadisi salihun ne lil ihtijaj kenan matsayin shi hadisi ne wanda yake hasan wanda shi lafazin Abu Dawud na hadisin Jabir shine yake cewa manzon an yake cewa wasu jama'a wato Jabir ya ga wasu jama'a an gane ku wasu jama'a kenan daga cikin sahabbai wato sun ga hasken fitila a cikin makabarta a cikin dare wato sai suka je zuwan da suke kai tsaye sai suka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin kabari ramin kabari manzan Allah yana cewa na wiluni sahibakum kuma komun wannan dan uwan naku kuma komun shi an gane ko to wannan hadisi shine malam yayi ishara cewa wa fil babi an Jabir a wannan babi akwai hadisi daga Jabir hakanan daga Yazid ibn Sabit wanda shi Yazid ibn Sabit dan uwa ne na Zaid ibn Sabit Allah ya kara musu yadda sai yake cewa akbaru minhu amma ya girmi wato Zaid ibn Sabit malam yake cewa hadisin abdullahi dan abbas hadisi ne kyakkyawa malam ya kyautata danganansa a takaice kenan waccan gaba ta farko ta inganta kamar yadda shak nasir allah ya ji kansa ya inganta a cikin littafinsa a hakamul jana'iz sai ce wa qad zahaba ba'du ahli ilmi ila hadha yace tabbas wasu daga cikin malamai sun tafi zuwa haka an gane ko sa'ad imamu abu hanifa wa qalu suka ce yudkhalu al-mayyit al-qabra min qibali al-qibla idan za a shigar da mamaci cikin kabari ana shigar da shi ne ta bangaren al-qibla kenan ta bangaren al-qibla yaya za a yi rami dai ana yin shi daidai tsawon mamaci kenan sai a kawo wannan mamaci ta bangaren alƙibla kenan daidai kawahuwa daidai da mahallin da za su zauna a cikin ramin kabari kai shi ma daidai da wannan kenan sai a miƙo shi ta bangaren alƙibla sai a shigar da shi haka wasu malamai suka faɗa daga cikinsu akwai irin su al'imamu abu hanifa menene hujjar su wato wannan hadis illa kasancewar hadisin bai inganta ba wa qala ba'dhum wasu daga cikin malamai suka ce yusallu sallan wato mamaci idan za a shigar da shi cikin kabari ana zira shi wato zirawa kenan sai a koma ta gefen bangaren kawahuwa ta nan kenan za a shigar da mamaci cikin kabari sai a meko kansa ya fara shiga sai a meka shi kenan kawahuwa su ne za su zamanto karshen shiga shine ake kira da asal shine suka ce yusallu sallan wato ana zira shi cikin kabari kenan zirawa ta bangaren wato kafafuwansa menene dalilin su shine hadisi wanda ya inganta hadisi ne a cikin wato shine as-sunan na al-Imam al-Baihaqi daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda Anas yake cewa duk da cewa ba hadisin anas ba hadisin da yake cikin wato hadisin da yake cikin sunani abi daud wanda shi ma hadisi ne hasan hadisin da wato abu ishaq ke cewa alharis wato ya yi wasiyar cewa idan allah ya masa rasuwa abdullahi ibn yazid wato ya yi masa sallah an gane ko? ya yi wasiyar cewa in Allah ya masa rasuwa Abdullahi ibn Yazid wato ya yi masa sallah haka ko aka yi lokacin da Allah ya masa rasuwa shi ya masa sallah thumma adkhalahu al-qabra min qibali rijlayhi al-qabr wato da zai shigar da shi kabari sai ya shigar da shi wato ta bangaren kawahuwan shi kenan ya meko kan aka zira shi kan ya fara shiga sannan daga baya kenan kawahuwa su ne karshe abdullahi ibn yazid sai yake cewa haza mina sunna yace yin haka wato yana daga karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka ake in za a shigar da mamaci cikin kabari idan sahabi ko yace haza mina sunna to baya nufin sunnar kowa face sunna ta shugaban halitta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko sannan haka hadisin Anas dan Malik wato hadisin da ibn sirin muhammad ibn sirin yake cewa na kasance tare da anas dan malik allah ya kara masa yadda a wata jana'iza fa amara bil mayyiti fa udkhila min qabr min qibali rijlaihi wato anas sai yayi umarni wannan mamaci a shigar da shi kabarinsa wato ta bangaren wato kafafuwansa waɗannan hadisai guda biyu na muhammad ibn sirin da wancan hadisi na wato na abu ishaq gaba ɗayansu shek nasir albani ya inganta su a cikin ahkamun jana'iz wanda wannan kuma shine abin da jumhurin malamai suke kai cewa in za a shigar da mamaci cikin kabari abin da yake sunna kenan a zira shi kenan a koma ta bangaren kenan gefen kabari wajen kawahuwa ta nan za a zuro shi a meko kansa kan ya fara shigowa a miƙa ma jama'a kenan su karba kawabuwa su zamanto su ne ƙarshen shiga cikin kabari yin haka wato shine sunna shine anan malam ya ce wa qala ba'dhum yusallu salla wasu malamai suka ce ana zira wato mamaci cikin kabarinsa zirawa wannan kauli kuma shine kauli wanda yake arraje akan shi al-imamu shafi'i yake da al-imamu ahmad da mafi yawan malamai kenan ta fuskar dalili wannan shine abin da yake da rinjaye shine abin da yake sunna domin shi wancan kenan nau'i na farko na a shigar da shi ta bangaren alkibla hadisin bai inganta ba sai malam yake cewa wa rakhasa aktharu ahli ilmi fi dafni billahi wato mafi yawan malamai sun yi rangwame game da wato binne mamaci a cikin dare ba laifi akan iya binne mamaci a cikin dare tare da cewa wasu malamai sun karhanta kamar irin su alhassan ibn abil hassan albasari domin hadisin jabir allah ikara masa yadda wanda hadisin na cikin sahihu muslim yake cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar game da binne mamaci a cikin dare manzon allah ya ce sai an masa sallah hadisin yana cikin sahihu muslim to illa kasancewar malamai suka ba da amsa game da duk wanda ya kafa hujja da wannan hadisi akan rashin halaccin binne mamaci a cikin dare suka ce hannun da maza Allah sallallahu alaihi wasallama da yi ba ya yi hani ba ne ba game da binne mamaci a cikin dare a a ya yi hani ne game da daina yin sallah ga mamaci tunda me ya ce hatta yu sallah alaihi sai an masa sallah to don haka kasancewar mamaci in dai har an masa sallah kuma an kyautata likafaninsa to ba laifi ba ne ba abin ne shi a cikin dare domin illar kasancewar su da yawa wasu ba sa iya fudda kudi su saya ma mamacinsu likafani wanda yake mai kyakkyawa a irin wannan lokaci domin lokacinsu lokaci ne na karancin tufafi kuma lokaci ne wanda yake na karancin hali akwai talauci. ba kowa ba yake da zanen da zai daura a jikinsa kuma ya kawo wanda zai yafa ya rufe kafadansa kamar yadda abu huraira allah ya kara masa yadda yake cewa na ga sama da mutum saba'in daga cikin ahalus suffa ya ce a cikinsu ba wanda yake da gyautu da zane ba wanda yake da zane biyu ya daura ɗaya a tsatsan shi ya rufe al'aurar shi ɗaya kuma ya yafa ya rufe kafadarsa in ma ka samu mutum kawai zane ne ɗaya-ɗaya ya rufe al'aurar shi ko ka samu wani yana da zane mai faɗi idan ya ɗaure tsatsan shi ya rufe al'aurar shi sai ya janyo bakin sai ya saba ya kulla a wuyan shi sama da mutum saba'in daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ahlus sufa ba wanda yake da zane biyu haka suka rayu rayuwa wadda take ta kunci amma wannan kunci bai sa ba suka gudu ko suka ja da baya akan abin da suka sa gaba na ɗaukaka addinin Allah to don haka sai aka samu a irin wannan lokaci wani da Allah ya masa rasuwa dangin shi suka masa wani tsohon likafani cikin dare sai suka je suka binne shi don kada a wayi gari a cikin yini a ga irin wannan likafani abin kunya ne mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya samu labarin haka mazan Allah ya fada ya tsawatar har shi ne ma mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake umarnin cewa in ɗayanku zai ma ɗan uwan shi likabani mazan Allah ya ce ya kyautata masa ya kyautata masa likabani ma'ana ya masa likabani wanda yake isasshe wadatacce wanda zai rufe jikinsa gaba ɗaya kuma tsabtacecce wanda yake kuma mai kaurin saƙa to don haka in har an kyautata likafani na mamaci an samu jama'a bakin gwalgwado suka yi masa sallah ba laifi ba ne ba a je abin ne mamaci a cikin dare kamar yadda wancan hadisi ya gabata a cikin dare ne mazan Allah ya shiga cikin kabarin aka kunna masa fitila mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya binne mamaci kuma kamar yadda ya inganta mazan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin dare aka binne shi kamar yadda hadisi yake cikin musnad na al-Imam Ahmad haka abubakar da umar allah ya kara musu yadda su ma a cikin dare aka binne su haka lokacin da fadima diyar maza allah sallallahu alaihi wasallama allah ya mata rasuwa a cikin dare aka yi jana'izar ta aliyu dan abi dalib da jama'a suka kai ta aka binne ta don haka binne mamace a cikin dare ba laifi ba ne ba amma a kyautata zaton a kyautata masa likkafani kuma a samu jama'a bakin gwalgwado waɗanda za su yi masa sallah don ita gawa ba a buƙatar a jinkirta ta abinda ake buƙata mamaci da zaran Allah ya masa rasuwa to a gaggauta a kai shi makomarsa kamar yadda dai duk bayani ya gabata akan haka kuma abinda muke so mu fahimta lokacinsu ba lokacinsu ba lokaci ba ne ba irin namu ta ɓangaren abinda aka samu ci gaba na gidan sanyi wanda za a iya sa gawo mamaci ta yi kwana da kwanaki ba ta canza ba kuma zafin wannan yanki nasu ya fi zafin da ake ana kaddar cewa mutum Allah ya masa rasuwa a irin wannan lokaci wani in kusan magariba ne aka ce sai an wayi gari kafin a wayi gari gawa ta fara bugawa tunda ba su da wani gidan sanyi inda za a samu mace kuma mutane ne hallo masu kwaɗai akan ayyuka na alkhairi ko a cikin dare aka ce ku fito za a je jana'iza za su fito domin iya abin da ake samu na lada mu kuma a yau idan ka ce a fito cikin dare ɗaiɗaiku ne daga cikin jama'a wani shi tsoron ya je makabarta da dare ma yake daman kwaɗayin lada mafi yawan mu jama'a ba sa yi wani daman zuwa jana'izar dan kar a ce wani bai je bane ba dan kar a ce ba a ga wani ba to don haka dai a takaici abin da muke so mu sani in har waɗannan abubuwa sun kuru an ma mamaci likafani wanda yake kyakkyawa wanda ya dace sannan aka samu jama'a waɗanda za su yi masa sallah an gane ko a kaɗan kenan karin manta hadisi ya gabata duk mutumin da aka samu mutum arba'in suka tsaya a kan gawarsa suka masa sallah wannan arba'in aka same su mutane ne masu tauhidi waɗanda ba sa hada bautar Allah da wani duk abin da suka nema na ceto suka masa addu'a sai Allah ya karba addu'a su a cikin jama'ar da suka ma mamaci sallah in dai an samu mutum arba'in masu tauhidi waɗanda ba sa shirka da duk abin da suka yi masa na addu'a ubangiji subhanahu wata'ala zai karba to a irin wannan zamani namu da fahimtar tauhidi abu ne wanda yake yayi karanci a wajen jama'a kenan in har an tabbata gawa ba za ta canza ba ba laifi ana iya jinkirtawa har a kai safe saboda shi binnewa a cikin daren kar mu ɗauke shi a matsayin sunna matsayi abu ne wanda yake na halak an gane ko in an yi ba laifi ba aka yi amma a tabbatar da cewa duk wani abin da yake na tattala mamaci na kula da shi an aikata game da shi shine yace wa rakhasa aktharu ahli al-ilmi fi dafn bil-layl mafi yawan malamai sun yi rangwame game da wato binne mamaci a cikin dare babu ma ja'a fi sana'il hasani alal mayyit قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد وابن عبد الرحمن الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض قال وفي الباب عن عمر وكعب بن أجرة وأبي هريرة رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح قال حدثنا يحيى بن موسى وهارون بن عبد الله البزار أنهما قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة أنا أبي الأسود الديلي أنه قال قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال عمر رضي الله عنه وجبت فقلت لعمر رضي الله عنه وما وجبت قال أقول كما, كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يشهد له ثلاثة إلا وجبت له الجنة قال قلنا واثنان قال واثنان قال ولم نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواحد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو الأسود الديلي اسمه ظالم بن عمرو ظالم بن عمرو بن سفيان wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sakamako game da wato yabo kyakkyawa ga mamaci menene sakamakon mamacin da jama'a suka kyautata yabo a kansa shine anan malam ya shigo da hadisin anas dan malik allah ikara masa yadda anas yake cewa murra ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bi janaza ya ce an wuce da wata gawa ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ma'ana manzon Allah yana zaune aka wuce da wata gawa fa'afunau alaiha khaira jama'ar da suke tare da shi sai suka kyautata yabo na alkhairi akan wannan gawa an gane ko kamar yadda yake cikin al-mustadrak na alhakimun mai saburi riwaya ta annadir ibn anas daga mahaifinsa wato shine anas ibn nadir lokacin da aka wuce da wannan gawa maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune jama'ar da suke tare da shi sai suke cewa janazatu fulan wannan kai kyau gawar wane ce an gane ko janazatu fulan suke cewa Allahu akbar gawar wane ce kana yuhibbullah wa rasula mutum ne wanda ya kasance yana kaunar ubangijinsa yana kaunar manzansa wa ya amadu bi ta'atillahi kuma mutum ne rayuwarsa wato shine kai kawo aiki game da biyayya ga ubangiji subhanahu wata'ala wa yas'a fiha kuma kai kawon da yake yaga ya dace ma abinda ubangiji subhanahu wata'ala yake bukata haka suka kyautata yabo a kan shi shi ne ya ce fa'afinau alaiha kaira wato suka kyautata yabo ga wannan gawa suka ce wane ne masoyin mai san Allah mai san manzansa mai kokarin da'a ga ubangijinsa mai kai kawo game da abin da zai yarda da ubangijinsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wajabat manzan Allah ya ce ta cancanta mi ta cancanta ita ce aljanna an gane ko aljanna ta cancanta ga shi wannan mamaci sun makala sannan sai manzan Allah ya faɗa ya ce an tum shuhada'ullahi fil ard ku manzan Allah ya ce shaidu ne na Allah a ban ƙasa ma'ana ku ne matsayin shaidu na Ubangiji subhanahu wa ta'ala a doron ƙasa duk wanda kuka ba da shaida mai kyau a kan shi to Allah ya yarda da shaidar ku duk wanda wato kuka ba da shaida mara kyau a kan shi haka Allah ya yarda da shaidar ku wanda kuka ce na kwarai ne to a wajen Allah shine na kwarai idan kuka ce na banza ne to a wajen Allah mutumin banza ne to wannan tare da cewa wasu daga cikin malamai suka ce wannan ya ɓanta da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda kalimomin da suke fita daga bakunan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kalimomi ne waɗanda suke da hikima abinda Allah yake so galibi shi yake fita daga bakin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to amma tare da cewa abinda malamai suka rinjayar wannan bai keɓanta da sahabbai ba dukkan wasu masu tsoron Allah maza da mata in suka ba da shaida akan gawa suka ce takwarai ce to ta zama takwarai a wajen Allah an gane ko don haka kenan shine malamai suka ce waɗanda suke kenan akan sifa ta sahabbai waɗanda suka kwatanta irin aiki na sahabbai kenan a wajen imani duk wasu masu tsoron Allah idan suka ba da shaida akan gawa to ubangiji subhanahu wata'ala na karɓar wato wannan shaida tasu don haka a nan malamai suka ce kenan ita irin wannan shaida ana lura da ita idan ta fito daga wajen mutanen kwarai masu daraja waɗanda suke masu gaskiya masu bin Allah an gane ko banda mutanen banza waɗanda suke fasikai domin su fasikai ba sa yaban mutum sai wanda yake aiki irin nasu idan ka ji fasiki ya ce wani ai mutumin kirki ne to abin da yake nihi mutumin kirki wanda yake kan hanya irin hanyar shi an gane ko don haka ita kenan shaida ya zamanto mutanen kwarai waɗanda suke masu gaskiya kuma domin ita kallo kar ya zamanto kenan mutumin da dama an san da adawa akwai rashin zutuwa tsakaninka da shi kenan wannan mutanen da daman bakwa ga maciji in suka ba da shaidar cewa kai mutumin banza ne to wannan shaida ita ma ba a aiki da ita saboda ka'ida a shari'a makiyi ba a karɓar shaidar shi game da wanda yake kiyayya in an san daman tsakaninka da wani bakwa ga maciji akwai takon saka in ya ba da shaida a kanka a shari'a ba a karɓar shaidar shi saboda dama akwai adawa tsakaninka da shi kenan wannan dai ya zamantu mutane ne waɗanda suke mutane masu daraja masu tsoron Allah sawa'an maza ne ko mata ne in dai suka ba da shaida akan gawa suka ce ta kwarai ce to wannan ana karɓar shaidar sannan bugo da ƙari kamar yadda al'imamun nawawi da wasu daga cikin malamai suka ce a nan kuma shaidar ya zamanto ta dace ma abin wanda yake wake yanda suka ce mutumin kwarai ne to ya zamanto haka ne ba don haka ba kawai da zarar mutum ya mutu sai ka ji mutane ai wane mai kaza wane mai kaza alhali ba su ji ba su gani ba ya zamanto abin da ka ba da shaida ka san da cewa haka ne kenan ya zamanto abu ne wanda yake waki to duk mutumin da aka ba da shaida ta kwarai akan shi to wannan aljanna ta cancanta gare shi kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wajabat maza Allah ya ce aljanna ta cancanta gare shi duk da cewa wasu malamai suna ganin cewa wannan dai abu ne wanda yake kawai a ɗauke shi a dunkule in dai mutum Allah ya masa rasuwa aka samu mutanen kwarai suka ba da shaida ta kwarai a kan shi to wannan ko da ma a ce aike shi bai dace ba da wannan to wannan sai a ɗauka a dunkule cewa kamar yadda manzon Allah ya ba da shaidar cewa ku ku ne shaidun Allah a ban ƙasa in kuka yi shaida ta ƙwarai akan bawa to Allah ya karɓi shaidar ku domin ubangiji ta'ala shine ya ganar da su yin wannan shaida an gane ko domin su ba da shaida akan wannan bawan Allah kuma don haka su ayyuka duk abin da bawa yake yi dama wannan yana karkashin mashi'a ta ubangiji subhanahu wata'ala in ma kana da wasu miyagun ayyuka waɗanda suke naka to wannan sai a maida su zuwa ga mashi'a ta ubangiji subhanahu wata'ala in ya ga dama ya gafarta maka in ya ga damar azabtar da bawon sai ya azabtar da shi gwargwadon laifinsa kuma wannan tsantsar adalci ne shine anan malam sai ya ce a wannan babi akwai hadisi daga umar kenan anan abinda muke so mu gane ashe mutum tun yana raye ya kamata mutum ya yi ƙoƙarin ya tanada ma kansa an gane ko tun mutum yana raye zai yi ƙoƙarin biyayya ga ubangiji subhanahu wata'ala duk wani abin da allah yake so yake da bukata ko kuma mu ce duk abin da Allah yake so yake kauna yake yarda da shi kenan bawa yayi kokari ya aikata a rayuwarsa duk wani abin da Allah yayi hani ya tsawatar bawa yayi kokari ya nisanta idan bawa ya dore akan haka Allah ya masa rasuwa to Allah zai ganar da bayan shi su ba da shaida ta kurai akan shi kuma Allah ya karbi shaidar su aljanna ta zama to ita ce makomarsa kenan wannan samun yabo na mutanen kwarai bayan mutuwa wannan sababi ne daga cikin sabubba waɗanda suke na dacewa da aljanna a gobe kiyama shine malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga Umar Allah ya kara masa yadda da Ka'ab ibn Ujra da Abi Huraira Allah ya yarda da su malam sai yake cewa hadisin Anas dan Malik hadisi ne kyakkyawa hadisi ne ingantacce sannan malam sai ya shigo da hadisin wato na umarkin shine sai yake cewa wato abul aswad addili akwai abul aswad addu'ali wanda shi tabi'i ne an gane ko kamar yadda wannan shi ma tabi'i ne shi wancan abul aswad addu'ali wanda ake jingina cewa shine farkon wanda ya kirkira wato ilimi wanda yake na nahawu kenan wannan addili shi kuma wancan addu'a ne shine abul aswad addili yake cewa qadimtul madina yace na gabaci birnin madina fajalastu ila umar ibn al-khattab radiyallahu anhu na zauna a wajen umar Allah ya kara masa yadda famar rubi janaza jama'a sai suka wuce da wata gawa ta gaban umar fa asnau alaiha khaira suka kyautata yabo ga wannan gawa faƙala umar umar sai wajabat ta cancanta faƙultu li umar ya ce sai na faɗa ga umar wa ma wajabat micece ta cancanta ƙala sai ya ce a ƙulu kama ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina faɗa muku kamar yanda manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana Ƙala manzan Allah ya ce mamin musulmin ya ce babu musulmin da ya shahadu lahu salasatun mutum uku wato su yi shaida ta kwarai akan shi bayan mutuwar shi illa waje bata da janna face sai aljanna ta cancanta gare shi in dai mutum Allah ya masa rasuwa aka samu mutum uku suka ba da shaida ta kwarai akan shi kuma ita wannan shaida ba ta keɓanta ba kafin abin ne shi bayan dai mutum Allah ya masa rasuwa aka ji labarin wani Allah ya masa rasuwa aka samu daidai da mutanen mutum uku suka ce wane mai kaza wane mai kaza wane mai kaza suka ba da shaida ta kwarai a kan shi maza Allah ya ce illa waje bata da janna wato face sai aljanna ta cancanta gare shi kenan in dai aiki ne na kwarai suka faɗa ko da aiki ɗaya ne ko mun kankanta shi in dai suka ba da shaida ta kwarai wannan miyagun ayyuka wannan abarbawa tsakanin shi da ubangiji shi a samu dai mutum uku su ba da shaida ta kwarai haka ake bukata ƙada sai yake cewa ƙulna umar ya ce sai muka faɗa ga manzan Allah muka ce wasu nan ya rasulallahi ko da mutum biyu ne suka ba da shaida ta kwarai akan bawa aljanna ta cancanta gare shi ƙala manzan Allah ya ce wasu nan ya ce ko da mutum biyu ne ƙala umar sai yake cewa walam na sa'adar rasulallahi sallallahu alaihi wasallama anil wahid amma fa ba mu tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da shaida ta mutum daya malamai suka ce hikima a nan da umar ya takaita akan mutum biyu domin mutum biyu daman su ne zakka na ba da shaida mutum biyu su ne ake bukatar su ba da shaida an gane ko kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala yake faɗa wastashidu shahidaini min rijalikum to dan haka Umar yake shine Umar sai yake cewa walam nas'al rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil wahid yake cewa ba mu tambayi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato game da mutum daya amma mun tambaye shi muka ce ko da mutum biyu ne suka bada shaida manzon Allah ya ce ko da mutum biyu ne suka bada shaida to aljanna ta cancanta gare shi dan haka wannan hadisi kenan yana nuna cewa in dai aka samu mutum uku ko mutum biyu suka yi shaida ta kwarai akan bawa idan Allah ya masa rasuwa to aljanna ta cancanta gare shi kamar yadda hadisi yake cikin musnad na al-Imam Ahmad da Sahih Ibn Hibban da al-Mustadrak na al-Hakim daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ma min muslimin ya mutu wato babu musulmin da Allah zai masa rasuwa fa ya shahadu lahu arba'atun min jiranihi al-adnayay ko kuma adin adnayay min jiranihi al-adnayay yake cewa babu musulmin da Allah zai masa rasuwa a samu mutum hudu daga cikin makwabtan shi waɗanda suke na kusa makwabta kenan na kusa a samu mutum hudu wato su ba da shaida ta kwarai annahum la ya'lamuna minhu illa khaira cewa su dai basu san da wane yana da wasu dabi'u da halaye face waɗanda suke na kwarai illa qala Allah ta'ala face sai Allah ya faɗa kad qabiltu qawlakum Allah yace na karbi wato fadar ku ma'ana shaidar da kuka bada ubangiji ta'ala zai ce ya karba wa gafartu lahu ma la ta'lamuna kuma duk abinda ba ku yi sani ba na miyagun halayensa ubangiji ta'ala ya ce na gafarta masa na yafe masa kenan a nan me ake bukata mutum ya yi ƙoƙarin sasantawa da makwabtan shi kaga wannan hadisi ya ƙayyade a samu mutum hudu daga cikin makwabta su ce in dai wane ne to mu ba mu san ba wasu ɗabi'u da halaye game da shi face halaye na ƙwarai to amma ba ma makwabta kuna cikin gida ɗaya a zaune sai ka gani ya zamantu junanku suna musguna ma juna hatta da wanda kuke cikin gida ɗaya wani ba zai ba da shaida ta ƙwarai a kan kabalantana makwabta haka mafi yawan jama'a muke a yau don haka duk mutumin da yake son ya samu irin wannan shaida mai kyau to ya yi ƙoƙarin sasantawa da makwabtansa duk abu wanda yake kyakkyawa wanda yake na kyautatawa a shari'a ka yi ƙoƙari ka gabatar ma makwabtanka duk wani abu wanda yake na cutarwa ka yi ƙoƙari ka nisanta dokokin ubangijinka ka yi ƙoƙari ka ringa bin su sau da kafa in dai suka ba da shaida ta kwarai ubangiji ta'ala zai ce to na karfi shaidar kuma na gafarta masa duk abin da ba ku sani ba na miyagun halayensa to amma abin da ya shahi kuma bangaren abin da yake na sharri shi ma akwai hadisi wanda yake nuna cewa duk abin da suka faɗa in sun ce kai na kwarai ne na kwarai ne in suka ce na banza ne kuma na banza ne a wajen Allah kamar yanda wato hadisi ne wancan hadisi da muka karanta na wato annadir wato ibnu anas daga mahaifinsa kenan shine anas ibnu nadir maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna lillahi mala'ikatan tandiku ala alsinati bani adam bima fil mar'i min alkhairi wa sharri wato Allah yana da wasu mala'iku waɗanda suke furuci akan harshen yan adam wato dangane da abin da bawa yake tare da shi in ma na alkhairi ko na sharri in suka ce kai na kwarai ne na kwarai ne in suka ce na banza ne na banza ne don haka dai wannan a takaice babin yana nuna mana na daga cikin sababin dacewa da gidan aljanna a gobe kiyama shine samun yabo na kwarai wato bayan mutuwa a kaɗan a samu daidai da mutum biyu su ba da shaida akan cewa kana da halaye waɗanda suke na kwarai shine malam sai yake cewa wannan hadisi hadisi ne kyakkyawa hadisi ne ingantacce sai ya ce wa abul aswadi dili ismuhu zalim ibn amr ibn sufyan sunansa kenan zalim ibn amr ibn sufyan wani yakan iya cewa ana iya sa ma mutum daman sunan zalim in aka ce zalim bi ma'ana azzalimi ba abinda muke so mu sani ita kalima ta zulum a yare wanda yake na larauci ma'anarta shine tauye abu wanda a larauci in aka ce zalim mai kada nunu an gane ko ana kiran shi zalim wanda zai kada nunu domin in aka kada nunu ai an tauye masa haƙƙi shi saboda in aka kada shi me za a yi man hudda shi za a yi a yaɗe shi a wannan don haka mai kada nunu suke kiran shi zalim don haka a cikin larabawa za ka samu da yawa daga cikin sunayensu wannan zalim wannan duka kenan irin sunaye ne wanda yake nasu don haka kenan ba kamar yadda za mu fahimta bayan aka ce zalim ana nihi a zalimi ita kalima ta zulum a larabci shine tauye abu ko kuma dora abu ba a mahallin da ya dace da shi ba nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك